muna fatan Allah ubangiji ya gafarta masa kuma da sunan wannan majalisi muna mika ta'aziyar mu gaba daya ga iyalin Alhaji Magaji Yari da kuma ƴan uwa da mutanen gari gaba daya Allah sa aljanna mu koma Allah ya masa arzikin samun falalar watan Ramadana da mutuwa a cikin watan Ramadana rahamar da Allah yake saukarwa a wannan wata Allah ya sa yana daga ciki Allah ya fi mana gaba daya kuma ina amfani da wannan dama ina roƙon addu'a ta musamman ga malaminmu kuma babanmu Sheikh Abdul Wahab Abdallah Kano Abu Abdallah Malam Abdulwahab kenan da yanzu haka ba shi da lafiya yana kwance a asibiti yana buƙatar a taimaka masa da addu'a a matsayinsa na ubanmu kuma malaminmu shugaba a cikin da'awa a wannan ƙasa akan sunna imam ahli sunnaci wal jama'a da haka muna buƙata a taimaka mai da addu'a idan an zo salloli na dare da buɗe baki Allah ya masa arzikin lafiya ya kuma warkar da shi alhamdulillah ana dan samun ci gaba da sauki muna fatan Allah ya ba malam Abdul Wahab lafiya Allah kuma ya warkar da shi iyalansa da suke jinyar sa Allah ya ba su ladan jinya mu kuma dalibai Allah ya ba mu ikon jurewa mu yi malam addu'a Allah ya warkar da shi Allah ya warkar da mu gaba daya na'am
أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin karanta tambayoyi muna da sanarwoyi kamar haka na farko in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe malam zai kai ziyara fadar hakimin gujuba garin gujuba wanda yake ƙaramar hukumar kaltingo a nan jihar gombe kuma malam zai gabatar da lacca a masallacin kofar gidan hakimin idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe ƙarfe hudu daidai na yamma za a tashi a nan ƙarfe biyu da rabi domin a samu a isa a kan lokaci fatan mu Allah ta'ala ya nuna mana goben ya ba da ikon zuwa kuma ya ba da nasara cikin wannan tafiya ɗin a bayan haka nan a shugabannin kwamitin wannan tafsiri sun ba da umarnin cewa a nemi taimako a hannun bayan Allah domin gudanar da harkokin wannan tafsiri kamar yadda in ta kama ana nema din don haka bayan Allah a taimaka fi sabilillahi Allah kuma ya ba da ikon taimakawa ɗan hizba sai ku zagaya lungu da saƙo Allah ta'ala ya taimake mu
sai ku faɗa musu account number na masallaci wani zai iya tura ta account to shi za ne neman taimako da hula kaɗai wanda baya kawai sai tura ma miliyan biyu miliyan
insha Allah gobe za a yi a rubuta to za a rubuta account din masallaci yanzu a kawo in Allah ta'ala yarda a za mu tafi zuwa ga tambayoyi wannan mai tambayar tana cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa Allah ta'ala ya yi wa rayuwarka albarka ta ce malam ta kasance mata ce ko kuma mata ne guda biyu a wajen mijinsu amma kowace gidanta daban ta ce to lokaci zuwa lokaci mijinta yana yawan zuwa wajenta ko da ba ranar kwananta ba ne amma a hakan sai ya nemi alaƙar kwanciyar aure da ita wanda take ganin hakan bai dace ba take so malam da Allah ya yi jan hankali a gare shi ko zai kiyaye haƙƙi da amanar da yake kan shi.
Wai ni kai me yasa kullum tambayoyin mata kake gabatarwa ni ban san na kasa ba ni na gwada mutumin nan tun da muka zo tafsirin nan kullum tambayan mata yake karanta mana idan yana da wata manufa ne a yi mana bayani mu fahimta ko ba ka bane ba ga maza a gabana gandan gandan kullum sai kai ta kamun karatu tambayoyin mata kuma ya karanta to yau dai na mu amsa maka ba dan halinka ba gaskiya ina jin wannan dan women rights ne dan yancin mata ne wannan mutum Allah ya saka da alheri wai wai shi mai tausayin mata ne yana kula da su yana tausayi Allah ya saka da alkhairi um wajibi ne a shari'ar musulunci namiji yayi adalci tsakanin matansa biyu ko uku wajibi ne yayi adalci tsakanin matansa biyu ko uku daga cikin adalci akwai adalci a wajen rabon kwana wacce ana mata kwana biyu wacce ana mata kwana biyu wacce ana mata kwana uku wacce ana mata kwana uku kuma shi rabon kwanan nan ya danganta ga yadda matan suka yi ittifaki suka ce suna so yanzu idan matanka suka ce sati sati za ka rinka musu idan ka je ɗakin dudu sai ka yi sati kande ta ce ita ma ta yadda sai ka yi sati to ya halatta ba wata aya ko hadisi da ya ce ai kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu biyu ko kwana uku uku ya danganta ga yanda su matan suka yadda kuma wannan hakki ne na matan ba naka ba kai raba kwana wannan mata ake bawa su tattauna a tsakaninsu inda zaman lafiya idan babu zaman lafiya kuma to namiji sai ya intervening sai ya ce ga yanda yake so yayi ya bada umarni kuna fahimta na ko tayi idan an ce raban kwana ba ana nufin haramun ne namiji ya shiga ɗakin ɗaya matarsa wacce ba ita ke da kwana ba a yau don ya tabbata manzo Allah sallallahu yana zagaya ɗakin matansa min ghairi masis ba tare da yayi kusance su kusanta na iyali ba kenan zuwa ɗakin iyalinka ko da ba ita take da girki ba wannan abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi ke kuma baki da hujja baki da dalilin da zaki haramta masa ya zagaye ɗakin matarsa wadda ba ita take girki ba zai iya zuwa ya gaisa da ita su hira su tattauna wataƙila yana da 'ya'yansa ya gansu ya musu abin alheri ya fito wannan duk ba laifi bane to annabi ma yana yi amma a hadisi an ce min ghairi masis ba tare da yana kusantan su ana kusanta ta auratayya ba da haka abin da ya dace a shari'a ya je ya gaggaisa da su kada ya je ya yi wata alaƙa ta aure to amma idan har bukata ce ta sa bukata ta sa ya kusance ta to ya ɗauka akwai wani bashi a kansa kamar yadda ya biya bukatarsa a gidan matar da ba girkinta ba ne to ita ma ɗayar wata rana idan ya je mata bukatar ta kama to ya sani akwai bashi a kansa ya ɗauka ya biya wannan hakkin kaga ya yi balansin kenan can ya saba ka'ida nan ma ya saba ka'ida kenan kaga kowa ya biya ta hakinta to idan yayi haka bai yi zalunci ba sannan kuma abinda mata suke faɗa cewa wai in namiji wai ya je ɗakin matar da ba ita take kwana ba wai yayi zina ƙarya kuke yi ƙarya kuke ƙarya kuke yi bai zina bai ba kawai dai ya aikata laifi shi ma laifin idan bai biya ba idan ya ɗauka bashi ne zai iya biya nan gaba ke ma zai zuwa ya miki wannan babu laifi yanzu barin buga mana misali kamar yanzu namiji ne idan ya taho ɗakin matarsa sai ya tsaya a ɗakin amarya ya tsaya a bakin titi ya sai mata 'ya'yan kaji da ɗan abubuwa dai haka dai na ɗan bakin titin nan na bayan makariba bayan isha'i ya shigo da shi amma bai kai ɗakin uwar gida ba suka ci suka karya kashinsu suka sha madarar yogurt ɗinsu su kaɗai suka gama waccar fa tana can tana hamma ha tana jira bai kai ba to kaga a nan gurin za a ce yayi ne yayi rashin adalci bai yi wa matarsa kaza ba bai ba wance ba to wataƙila kuma kuɗin aljihunsa bai zai iya sayan na mutum biyu ba nasa ne da ita kawai da zai iya ƙara na uwar gida ba don ita bataliya ne tana da yaya sai ya haƙura ya ce bari ya tsaya a gidan amarya kawai ya mata to wannan kai tsaye ba za a ce da shi zalunci ba sai in ya dawo ɗakin uwar gida ita kuma ya shigo mata hannu banza bai rama ba da haka idan ya zo ɗakin uwar gida ita ma wata rana sai ya mata irin wannan shopping ɗin ya shigo ɗakinta su ci su more su shakata lokacin amarya ita kuma tana can tana me tana hamma in ta yi magana sai ce ban saya miki ba sati biyu da suka wuce kaga yayi ne yayi balansin to ku zama kuna da fiqihu akan wato wato kulawa da matanku ba dole ba ne in mutum ya zo a dare ɗaya abin da ya siyo sai ya ba wa wannan sai ya ba wannan atake amma zai iya yi a nan ɗakin ya yi mata abin alheri ya mata abin arziki ya rubuta ya riƙe ya gane ita ma idan ya zo dawowa saboda sauƙin rayuwa a ranar girkinta ita ma sai ya siyo wannan abin sai ya kawo mata idan ya haka ya yi balansin ya yi daidai ya kyauta kun fahimci wannan yana da kyau mata su fahimci wannan su kuma gane don saboda ana samun fada da rashin jituwa a tsakanin mata idan wance ta ga miji ya yi wa wance da ya matafke ma watakila ai zai iya yi miki kamar yanzu misalin ya kai ki umra ne ya kai wannan umra ba da kuɗin da zai kai koko biyu shikenan tunda ya kai ki wata shekara kuma in ya samu kuɗi sai ya kai ɗayar shikenan in ya mutu bai je ba kuma kaddara ta hauki na'am
to wala Allah ya saka maka da alkhairi a kamar yadda aka bukata ga account number din wannan cibiya tamu mai daukar ɗawainiya da hidimar wannan tafsiri din a ita ce Center for Islamic Development sunan account din account number kuma 005846 six two three sifili sifili biyar takwas hudu shida takwas shida biyu uku access bank Allah ya ba da ikon taimaka na kamar yadda muka faɗa a kawon namba ɗin shine sifili sifili guda biyu sai biyar takwas sai hudu sai shida sai takwas shida biyu uku Center.
center for islamic development access bank wannan shine in ka saka insha Allah kai tsaye zai zo ah, direct zuwa gare mu Allah ya ba ku ikon taimakawa Allah ya sa albarka a rayuwar mu Ah, mai tambaya ta gaba yace malam assalamu alaikum barka da shan ruwa yace malam idan mahaifin mutum ya ce wa ɗansa zo sai mahaifiyarsa ta ce kar ya je saboda sun samu saɓani a tsakaninsu to malam wannan ɗan yaya zai yi
sai na farko zai duba ya ga meye meye dalilin da ya sa uwar ta ce kada ya je tana da hujja tana da dalili ko ku tsabar kiyayya ne da gaba da kuma neman ta janyo ɗanta ya shiga cikin faɗan da take yi da mijinta kada wani yaro ya yadda uwarsa ko ubansa su ja shi faɗan da yake yi da matarsa ko take yi da mijinta karka yadda faɗan manya komawa gefe ike yi a yi kallo ko kai a yi addu'a ko a bi hanyar da za a bi a sulhunta su a nan gurin idan ɗan ya fahimci son zuciya ne da fushi da damuwa uwar take so ta ziga ɗanta ya saba wa uban to bai kamata ya mata da'a ba anan zai je ya amsa kiran ubansa ya ce mama ki yi haƙuri babana ne mama ki yi haƙuri mahaifina ne ya je ya yi masa abin da yake da bukata a yi masa wannan shine daidai amma idan uba ya kira uwa ta kira at the same time uba ya kira uwa ta kira to wanne mutum yake fifitawa wurin uwa ake tafiya wani akwai hadisi bukhari da muslim sun ruwaito wanzu Allah sallallahu wani zai tambaye shi man haqqun nasi bi husni sahabati wa ya fi cancanta in kyautata zamantakewa da shi manzo Allah ce mahaifiyarka a cikin babana da mamana ke yace mamanka ya dada tambaya annabi ya ce mamanka ya dada tambaya annabi ya ce mamanka nace sai ya tambaya na hudu sai ya ce summa abaka sannan sai babanka anan malamai suke cewa wannan ya nuna uwa tana da nauyin hakki akan ɗa sama da uba kuma ko wadata ne mutum ya samu da rufin asiri idan abun zai iya yi wa ɗaya ne a cikinsu ba biyu ba, to sai ya fara yi wa uwa kafin ya yi wa uba saboda ita mace ce tana da rauni. Ina fata ana fahimta, da haka a irin wannan yanayi ba zuwa za a yi a saɓawa uban ba a ce dan uwa ne to ai kaga ka bi ta akan son zuciya ne da ra'ayi kuma bai kamata ka wulakanta babanka ba dan bin son ra'ayin mahaifiyarka dan ita ma za ta iya kuskure ta yi abun ba daidai ba wallahu a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi tambaya ta karshe sai mu karanta tambayoyi malam wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan dai alamu ya nuna ustazu ne yace malam ni ne aka tura ni ko shi ne aka tura shi makarantar 'yan mata domin ya rinka jan su sallar asham to ya kasance shi kaɗai ne namiji wanda yake jan sallah ɗin to yanzu tambayar shi malam idan alwalar shi ta warware yaya zai yi
wa ya kai shi wato bana dai tambayoyin nan naku na kure ne kuma in Allah ya da ba za ku kure ni ba in Allah ya sa da insha Allah bi billahi um ya halatta namiji ya je ya rinka yi wa mata limanci ya halatta namiji ya je ya rinka yi wa mata limanci kamar yadda aka samu a cikin sahabbai wani yana zuwa ya kira wa mata sallah a masallacinsu kamar yadda kuma ya halatta mata su a tsakaninsu su yi jam'i su tura ɗaya ta musulmanci yaya mace za ta yi wa ‘yan uwanta mata limanci za ta tsaya a sahun gaba ita ba za ta wuce gaba kamar yadda liman namiji yake wucewa gaba ba za ta tsaya a sahun gaba a tsakiya su haɗa tasahu tare da ainihin wato ‘yan uwanta mata, amma suna binta, in ta yi kabbara su yi kabbara, in ta ɗago ta ɗago su ɗago. An fahimci wannan? Yawwa, to kenan tsarin sallar mata da maza a wajen limanci ya sha bamban, namiji gaba yake wucewa. Amma mata ya halatta mace ta yi limanci zance mafi inganci wa ‘yan uwanta mata. yanzu misalin a wata unguwa akwai wata mace mahaddaciya alkur'ani ta iya karatu ya halatta mata su haɗu a wani gida su sa ɗaya ta rinka musu limancin tarawihi ko ta haddid ko na su ya su mata wannan ya halatta ba aran bane shine zance mafi inganci a cin maganganun malamai to sai ya zamanto sun gayyato namiji ya musu sallah to kuma sai alwalarsa ta warware shikenan sai ya juyo ya ce to alwalata ta warware idan idan suna da fiƙi suna da fahimta sai ɗaya daga cikinsu sai ta karɓi sallar sai ta ɗora sai ta ci gaba da yi wacce take tsakiya a ciki sai ta ɗora daman ya kamata da za su tsaya a bayan liman sun san ƙur'ani suna da ilimi shikenan sai a ɗora babu wani abin da ba za a iya gyarawa ba idan ya samu a cikin a cikin sallah wannan a bisa ra'ayin malaman da suka ce ya halatta a yi istikhlaf menene istikhlaf yayin da liman yake sallah sai ya samu matsala a sallarsa ya halatta wani ya zo ya maye masa a ci gaba da sallar ko ko kowa ya karisa saboda a mazhabar Imam Ahmad wasu malamai Allah masa rahama suna ganin cewa idan mutum yana sallah sai shi ya samu matsala shi liman to kawai ya fita kowa ya karisa sallarsa shi shi kadai akwai masu wannan ra'ayin a cikin malaman mazhaba kamar yadda mai zadul mustaqni ya kawo bilas sikhlaf babu isikhlaf me dalilin ku suka ce ai ranar da muawiya yake limanci yake sallah aka zo aka soke shi a kugunsa aka masa illa ya fadi ba wanda ya jawo bai jawo kowa ba kowa kada sallar sai shi shi kadai daka idan liman yana sallah ya samu matsala a mazhabar hanabila kenan to kawai kowa zai ƙara sallarsa amma wannan ra'ayin marjuhi ne ina ce marjuhi ra'ayin bai da ƙarfi an halatta istikhlaf din saboda hadisai da yawa da suka tabbatar da istikhlaf liman ya sa wani ya mai masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da Abubakar da sauran riwayoyi da suka tabbata dan haka ita ma shi ma liman din zai istikhlafi in ya juya ba sai ya taba ta ya jawo ta ba kawai sai ya nuna sai ya ce hajiya ci gaba Allah ya ganar da mu Allah ya samu dace to me sanarwa
a sanarwar da muke da ita a halin yanzu ita ce taimakon da aka nema a wajen al'umma a yanzu an samu naira dubu ashirin da uku da ɗari bakwai da ashirin muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya ba da sa'a Allah kuma ya saka
saura na akawun kuma gobe ku yi mana bayanin me ya shigo birin birin birin halar eh to ai kaga ai kaga da yake karatun nan kaga duk duniya ne ake ji ba mamaki yanzu wani yana ingila ya turo wasu daloli ko ba ka bane wani yana jin mu daga america ba mamaki ma wani ya turo mana abin da zamu yi shekara goma ba muna muna fafatawa eh ban ji ba to kaji har an ce wai an fara jin bururun bururun bururun alat ya fara shigowa to zuwa gobe insha Allah ta'ala za mu ji me ya faru amma dai yan agajin nan naku tsakani da Allah ba su iya zagaye neman taimako ba haba fadin gurin nan a ce gaba ɗaya an zagaye har an kawo lissafi sai saka uniform kawai ba zagaye neman taimako ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم